نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع ما سجر ما idan ba na manta ba yau muna sha biyar ko ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ranar biyar shida ga watan sha ɗaya iladiya dubu biyu da ishirin da biyar alhalin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun matnul aqidatul wasitiyya na shehul islam bin taimiya Allah maɗaukin sarki ya ƙara rahama a gare shi idan ba na manta ba wannan shine jeren giyan karatu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar balafan dode jide kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar jiya mun yi karatu a cikin shafi na goma sha shida yau insha Allah za mu tashi farkon shahi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi kada amanta muna bayani ne akan aƙidar ahlus sunna akan tauhidul asma'i was sifat ma'ana su ahlus sunna menene matsayinsu akan sifofin Allah da kuma sunayensa shine muke karanto ayoyi da suke tabbatar da cewa Allah yana da sunaye kuma yana da kamanni waɗanda suka dace da su ma'ana kamannin da suka dace da Allah ba tare da kamanta shi da wani abu ba ko kuma a misalta shi da wani abu ko a nuna wa wurin da ya kasance a a ada suna suna yin imani ne da sunayen Allah kan da Allah ya ambaci kansa da wa'annan sunaye da kuma yadda manzon Allah ya ambaci Allah da wa'annan sunaye haka ma ɓangaren sifofi na Allah kamanni na Allah da ya kamanta kansa da su da kuma kamannin da manzon Allah ya kamanta Allah da su ahalar suna sukan yi imani ne da abin a haka ba tare da sun yi wani canji ba ko kuma sun yi wani misali Allah ya wani jagora daga cikin ayoyin da muka karanta a jiya shine ayar da take tabbatar mana da cewa Allah yana tare da masu kyautata aiki a gare shi masu jin tsoronsa yana tare da su inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoronsa kuma so kasance suna aikata aiki kyakkyawa suna kyautata aiki ga Allah. Wannan aya tana tabbatar mana da ma'iyya ta Ubangiji, ma'ana kasantuwar Allah tare da bayinsa, amma da iliminsa da ganinsa ba da zatin shi ba. Saɓanin masu aƙidar Allah yana tare da kowa a ko'ina wannan ba aƙida ba ce ta ahlus sunna. aƙidar ahalar suna Allah yana tare da kowa da iliminsa da ganinsa amma yana sama da zatinsa kamar yadda manzo Allah ya tabbatar da hakan a cikin hadisinsa Allah ya ci gaba da cewa wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri rayuwar duniya in babu haƙuri babu nasara duk abin da ya bejiro to kai haƙuri Allah yana tare da kai tarewa da Allah zai da kai ma'ana yana tare da kai da iliminsa da kiyayewansa da saninsa da ganinsa duka amma yana sama da zatinsa na shi ne aƙidar da ahalar suna suke a kansa sannan Allah yana ƙara bayyana mana falala haƙuri jama'a haƙuri akan bin Allah haƙuri akan daina saɓon Allah haƙuri akan cutarwa wasu mutane ko kuma wani abu da zai same ka na rashin lafiya kai haƙuri duka Allah yana baka sakamakon kasancewar ya zama tare da kai Allah kasance tare da mu wa qawluhu da faɗin Allah madaukakin sarki kan min fi'atin qalilatin so da yawa za a samu jama'a ‘yan kaɗan galabat fi'atan kathiratan bi iznillah da suka yi yin galaba suka yi rinjaye a kan jama'a masu yawa da yarda Allah. Kaga akwai amincewa ta Allah, Allah ya siffanto da amincewa. Kamar kai ka ce, kaza ne in ka ina son kaza kuma da ko da son ka kaza ya faru to izinin ka ba izini iri na Allah bane Allah yana da izini irin nashi wanda ya dace da shi sai ka imani da abin haka nan kam ba istifhamiya bace kam khabariya ce labari Allah yake ba mu kam min fi'atin qalilatin so da yawa akan samu jama'a 'yan kaɗan wa'inda Allah yake tare da su galabat fi'atan kathiratan bi'idnillah da suke yin galaba akan jama'a masu yawa da yarda Allah idan wani ya nuna al'amari ga Allah yake ba taro ba ba ƙarhin makami ba ba ƙarhin dabara ba ƙarhin Allah yana saman komai sai ga jama'a ‘yan kaɗan Allah ba su nasara kuma yadda ya faru a yaƙin badar ba su da yawa ba su da ƙarfi na makami amma Allah ya ba su galaba ya ba su nasara to haka kai ma in dai kana tare da Allah ka bi umarnin Allah da duk duniya za su taru akan sai sun ga bayanka to sai kai galaba akan su saboda wanda yake kowa gari shi yake tare da ka shine Allah fa qawluhu da fadin Allah madauki wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri kaga sai sai an yi hakuri dan Allah na tabbatar mana da ma'iyyarsa dai tare da masu haƙuri wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu yin haƙuri yana tare da su da iliminsa da jinsa da ba da taimako gare su amma shi kansa da zatinsa yana sama yadda ya dace da shi wa qawluhu da furin Allah madaukakin sarki wa man asdaqu min Allah haditha wane ne ya kai Allah gaskiyar zance nan labari Allah yake ba sa ba wanda zancen shi yake gaskiya irin zancen Allah Allah yana tabbatar ma kansa da yana zance yana magana irin wadda ta dace da shi kai imani da haka wajibi ne canza wannan ya saba wa manhajin da manzo da sahabbansa suke a kai kenan ya zama bata kenan faman asdaqu min Allah haditha ba wanda ya kai Allah gaskiyan zance wa qawlu da fada Allah madaukakin sarki wa man asdaqu min Allah qila ba wanda ya kai Allah gaskiyan magana duka da ayoyin suna tabbatar ma cewa ubangiji subhanahu wataala yana yin magana wadda ta dace da shi wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki wa id qala Allah ya Isa ka ba su labari lokacin da Allah ya ce ya kai Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam kaga Allah ya magana Allah ne ya ce kenan Allah yana magana yana fada magana kuma wadda ta dace da shi an gane ko Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala yake cewa a aya na gaba watammat menene watammat kalimatu rabbika ko zancen Ubangijinka ya tabbatu ya cika sidikan da gaskiya wa adalan da kuma adalci mana maganar Ubangijinka tana cike da gaskiya da kuma adalci kundi Allah yana tabbatar da maganar zance makansa watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala zancen ubangijinka ya cika da gaskiya da kuma adalci kenan ba a kore ma Allah rashin magana ba ka ce Allah bai magana ce yasa alqur'ani maganar Allah ce da harafinsa da ma'anarsa saboda masu aƙidar cewa ƙur'ani ba maganar Allah ba ce to mummunan aƙida ce saboda in aka ce ƙur'ani halitta ne ba magana na Allah ba halitta na Allah tana canzawa tana tsuha amma zance shi bai tsuha kuma bai canzawa idan ka gina gida ka ce wanga gida ga shi ka gina shi amma lokacin da za ka mutu sai kai wasici ka ce to wannan gidan ɓangare kaza masaukin baƙi ne ko bayan na mutu ban yahe wasu su mai da shi nasu ba na baƙi ne sai kan mutu kabar abu biyu kabar gida ko ba haka ba ne kuma kabar magana shi gidan yau da gobe zai tsuha ta ma za a iya sai da shi ko a rusa shi amma matukar dai wannan ɗaki yana nan wannan magana ka tana nan ba ta tsufa kullum aka so a taɓa wuri sai a ce baba ya ce kaza magana ita tana nan ba ta tsufa ba ta kisa alƙur'ani tura da aka saukar da shi har yau shi ɗin ne dai magana ce ta Allah ta kuma duniya ta tashi ba wanda zai canza ta inda ƙur'ani halitta ce da yanzu an ce ya tsoho a canza shi a yi mai kaza a yi mai kuskure amma da yake maganar Allah ce in ma kana riƙe da littafin Qur'ani ya tsuha sai ka kwafe maganar ka rubuta ta a wasu takardu maganar dai tana nan ba ta canzawa shi yasa Imam bin Ahmad anan an ga Amr bin Hanbal akai ta rigima da shi akan wannan aqidar za mu zo mu bayani akan su dalla dalla yanzu dai nan abin da ya shahe mu anan muke mai da hankali a kan shi shi ne Allah ya tabbatar makansa da yin magana ya ce yayin da Allah ya ce da isa kuma maganar Allah ta cika da menene da adalci da gaskiya Allah kuma subhanahu wataala yake cewa babu wanda ya kai Allah gaskiyan zance ba wanda ya kai Allah gaskiya magana duka waɗannan ayoyi suna tabbatar da magana ga ubangiji cewa Allah yana magana wadda ta dace da shi yaya take wannan imani yake wajibi a kanka amma ba ka gano yaya al'amarin yake ba Allah subhanahu wataala ya mana jagora wa qawluhu da fana Allah madaukin sarki wa kallama Allah Musa Allah subhanahu wataala ya yi zance da annabi Musa sai da ce takliman wani irin zance kaga nan an zo da shi maf'ulul mutlaq a larabci daga cikin mafa'il akwai maf'ulul mutlaq abin da aka ce maf'ulul mutlaq ayi amfani da lafazi kuma ya zama muwafiqan li lafzil fi'l shi maf'ulul mutlaq da fi'ilin da maf'ulun duka a kalma guda ake ciro su wa kallama Allah shi kallama fi'li madi ne daga alkalamu ne haka shi ma takliman shi ma daga alkalamu ne kina ya zamanto alfi'ilu wal maf'ul yuwafiqani wa yattafiqani fi masdar kina wuri guda aka ciro da su irin wannan shi aka cire shi maf'ulul mutlaq maf'ulul mutlaq yu'ta bihi li ta'kidil kalam dan karfafa zance kan wani yazo ya zama shaku sai yanzu in ce eh ni ne ma'ana misali ni na bashi wannan wurin zama kuma sai ka karfa shi da mara ka ce ni ne da kaina kamar da Allah ya ce wa kallama Allah Musa Allah ya zance da Musa ai ya isa amma sai Allah ya ce takliman zance dai dan kan wani yazo yayi kwana kwana sai Allah ya ce a zance dai wanda kuka sani shi dai magana irin wanda kuka sani ita Allah da annabi Musa amma kaka maganar take da baki aka yi ta yana take hitowa a a wannan ba naka bane me naka kai imani da Allah ya ce ya zance da annabi Musa eh to kai imani da haka ya ishe ka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa qawluhu minhum man kallama Allah daga cikin annabawan Allah akwai wanda Allah ya magana da su kamar annabi Musa minhum man kallama Allah daga cikin annaba akwai wanda Allah ya magana da su kenan Allah yana magana amma wadda ta dace da shi wa qawluhu da faɗin Allah madaukin sarki walamma jaa Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ya zo a gurin tsayo mu wajen haduwa da mu wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi yayi magana da shi lokacin da annabi Musa ya je ganawa da ubangiji Allah lokacin da annabi Musa ya zo wajen ganawa da mu wajen tsayuwa inda za mu yi magana da shi Allah ce sai Ubangiji ya masa magana yaya magana da ta dace da shi kenan wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa nadainahu min janibi turil ayman muka kiraye shi a bangaren dutse ma'ana ta bangaren dama min janibi turil ayman kusa da ɓangaren dutse na dama ɗora sina inda Allah ya annabi ɗaya magana da annabi Musa. Allah ya ce wa ƙarrabnahu najiya muka kusanto da shi wajen ganawa da zamu yi da shi shi annabi Musa. Muka kusanto da shi domin ganawa da zamu yi da shi. Menene mahallin shahid? Mahallin shahid anan Allah subhanahu wa ta'ala shi da kan shi ne yake sifanta kansa da ganawa. muka kusanto na annabi Musa wajen ganawa Allah yana iya gana da kai gana wadda ta dace da shi daga shi Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani game da tafiyan da annabi Musa yi domin ganawa da shi wa qawluhu da fana Allah madaukakin sarki wa idna da rabbuka Musa ka ba su labari lokacin da ubangijin ka ya kirayi Musa me Allah ya ce da annabi Musa ani til qaumaz zalimin kaje ka zai kewa mutane azzalimai azzalimuna huna alkafiruna kafirai kenan inda azzulmu ya ci bi ma'ana zulmul akbar wa zulmul asghar to nan zulmul akbar ne ma'ana kafir kafirai kenan yana annabi Musa Allah ya ce shi kaje ka zai kewa mutane kafirai mahallin shahid anan kira da ubangiji yayi mabawansa annabi Musa Allah ya tabbatar wa kansa da yakan kirayi wasu daga cikin bayansa kai ma ɗan adam kana aika kiraye wani amma yadda ya dace da kai shi kuma Allah yadda ya dace da shi sai kai imani da wannan kabar shi haka wa qawluhu da funan Allah madaukakin sarki wa nadahuma rabbuhuma ubangijin su ya kiraye su yace da su alam anhakuma an tilkuma shajara ashe ban hane ku ba daga waccan bishiyar na ce kada ku ci ta kada ku kusance ta mahallin shahid annabi adam da hawa Allah ya tsayar da su akan cewa kar ku kusanci wannan bishiya daga ƙarshe kuma shedan ya zamar da su suka kusance ta har suka ci ta daga ƙarshe Allah yake kiransu yake cewa ashe ban hane ku da kusantar waccan bishiya ba kaga Allah ya sifanta da sifa na yin kira wanda mu ma za ka ji an ce wane yana kiran wane to amma kiran Allah ba irin na mutum ba ne wa qawluhu da fara Allah madaukakin sarki da yake cewa yawma yunadihim ranar da Allah zai kiraye su fa yaqulu sai ya ce da su aina shuraka'i alladhina kuntum tas'amuna ina abokanin tarayya na da ko kasance kuna riyayawa mana gumakan da kuka rike kuka ce allola ne ina suke sun bace sun bar su ba su amfana masu komai wa qawluhu da fada Allah madaukin sarki wa yawma yunadihim ran da Allah zai kiraye al'umomi wanda aka aika musu da manzanni fa yaqulu sai Allah ya ce kaga nan Allah ya sifanta da sifar kira da kuma sifar magana ya ce madha ajabtumul mursalina me kuka ansawa manzanni da shi Allah yana kira kuma yana magana kira da ya dace da shi magana wadda ta dace da shi wa qawluhu da funa Allah madaukakin sarki wa in ahadun minal mushrikin istajaraka idan wani ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi kariya fa ajirhu to ka jinkirtar da shi ma'ana ka ba shi kariya hatta yasma kalam Allah har sai ya ji zancen Allah ma'ana kuna ƙasashe na musulmai da kafirai hata kai ba a shiri tsakanin musulmai da kafirai kafiri ya shigo kuma ya tsorata da kadar ana yaƙi tsakaninsu da musulmai wasu su kai masa hari sai ya nemi ka ba shi kariya don ya samu ya tsira Allah ce idan kafiri ya nemi kai mai wannan kai masa amma me aka fi so sadda yake gidanka karanta Qur'ani ya ji maganar Allah tana tasiri ga masu sauraronta menene mahallin shahada zancen Allah hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji zancen Allah shine alqur'ani mai girma wannan ma ayar tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa Qur'ani zancen Allah ne ba halittar Allah bane wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki wa qad kana fariqun minhum haqiqa ya kasance akwai su jama'a daga cikin su banu Isra'ila yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah ثم يحرفونه سيسجنزا شي من بعد ما أقلوه باين سن فهمت مغنى الله وهم يعلمون الحال سنة سنة ga abin da ake nufi sai su canza shi ma'ana tarifi ka canza abu daga ma'anarsa ta asali ɗauko ta ma'ana ka bashi Allah ya ce yana ji sai ka ce a'a ba ana nuhin ji bane ana nuhin kaza ne a gurin wa kakwai wannan fasara babu in ba a wannan sai ka bar abin yadda yake Allah subhanahu wataala yake cewa wa qawluhu da fana Allah madaukakin sarki mun yi wannan ko wa in wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu sanan su canza zancen min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci zancen wa hum ya'lamun alhali suna sani wa qawluhu da fana Allah madaukakin sarki yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna son su dai canza maganar Allah ne kullun tattabi'una kace ba za ku bi mu ba kadalikum qala Allah min qabl nan bayani ne akan munafiqai lokacin da suka yi takhallufi akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yaki da aka samu ganima kuma sai suka dawo suka ce su ma a tai tare da su Allah ya ce ba za su je ba suka zo suna matsawa sai dai an tahi tare da su Allah ya ce haba bayan Allah ya ce ba za ku ji ba kuma kuna son a canza maganar Allah a bi ra'ayinku ka ba su amsa ka ce ba za ku bi mu ba shikenan Allah ya kare mu daga sharrin munafiki munafikai fa akwai sharrin su kuma yana nan yana yawo kuma kana tare da su za su kullama munafurci amma abinda an matsalar da munafikai ba su gane ba duk yadda ka yi da ka ɓata abinda Allah ya gyara ba ka ɓata shi ba ka ɓata shi kuma su ɗabi'ar munafikai ba wanda sun ka bari ba wanda suka bari kaga dai manzo Allah ya fama da shi babu irin abin da ba a gaya masa ba kuma kan ƙarya kulibona na aisha matar manzalam ya ka zo aka ce ta yi aka ce ta yi zina da gaske ne ƙarya ne amma sun yadda ba su yadda ba to don haka ko kana almajiri ko kana malami a kowane zamani ƙalubalenka da sai ka samu wasu sun shirya magana a kanka wadda maganan ba haka take ba amma za su yi ta ƙoƙari su yaɗa don me don su yi amfani da wannan dama ko sai su zubar ma da mutunci ko kuma su bata ma suna ko dai duka dai za su yi wannan kokari amma kai ka rike Allah duk abin da mutum ya shuka me zai girba shi zai girba lalace an yi hankuri shi yasa sabai haka suka ta hakuri ana zagin manzo Allah suna ji sai da namar sai ya ce manzo Allah bari in fice mai ta ce a kyale shi kada a ce manzo yana kashe wanda suke yin sallah to gama in kaga wani yazo yana zagin malaminka kakai faɗa da shi sai ka ce haka aka cutar da magabata sa ido amma dai daga ƙarshe ba a kyakkyawan ƙarshe sai an yi hankuri Allah dai kyauta mana shine Allah ya ce kun ga dai wannan ayar Allah subhanahu wataala yana tabbatar ma kansa da menene da magana shi Allah yana zance zance wanda ya dace da shi wannan shine aqida ta ahlus sunna ka yarda cewa Allah yana magana wanda ta dace da shi wa qawluhu da fana Allah madaukakin sarki watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ka karanta abinda aka yi maka wahayi da shi ne daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu musanya babu canjiya ga zantuttukan Allah maganar da Allah ya babu canji gaskiya ne haka take wa qawluhu da fadin Allah madaukin sarki inna hadhal qur'ana lalle fa wannan alqur'ani ya qussu ala bani isra'il yana baiwa bani isra'ila labarin abubuwan da suka gabata da kuma abubuwan da za su zo kamar yadda manzala yake bayyana wasu abubuwa su zo kuma wasu abubuwa ba su zo ba sai daga baya za mu gasu wa qawluhu da fadin Allah madaukin sarki wa hadha kitabun anzalnahu mubarak wannan littafi ne shine alqur'ani kenan anzalnahu mu muka sabkar da shi inji Allah mubarakun littahi ne mai albarka kaga nan Allah ya sifantu da sifar sabko da abu kai kana cewa ni na sabko da kaza ko ba haka bane to shi ma Allah subhanahu wataala yana sabko da Qur'ani kaga ya sifantu da sifa na sabko da wani abu amma wadda ta dace da shi ba irin taka sai ka imani da shi kai haka shi kuma Qur'ani mubarakun ne mai albarka ne ina ganin mun yi tafsirin wannan ayar lokacin da muka zo suratul an'am ta ba mu sama da awa guda muna kai kawo akan albarkar alqur'ani mai girma jama'a ku bari in kawo muku wani sirri dai kamata ku rike dake in Allah ya samu abu albarka kada ka debi karancin shi bai karewa kai ma in Allah ya sanya maka albarka sai ka ba duniya mamaki sai aga kayi wannan kayi wannan kayi wannan ana ta mamaki ya aka kai kaza albarka ce Allah ya samu rayuwarka idan ka rike alqur'ani ka ba alqur'ani lokaci sai Allah ya sanya ma albarka a rayuwarka sai aga kana wasu abubuwa wani ma sai yazo yana mamaki ya aka yi wane yayi kaza shi kuma bai kallon wanan nan wani lokaci ya ba alƙul'ani ta yaya ne littahi mai albarka mutum ya bauta ma'alla a wajen karatun wannan littafi ya ba da lokaci a kan wannan littafi kai kuma ka ce rayuwar shi ta zama irin taka wallahi bai yiwa ni wannan shi ne aƙidata abu ne da shi ke duk mutumin da ya tsaya ya yi ma littafin Allah hidima wallahi tala Allah zai sanya ma rayuwarsa albarka kuma sai kaga wasu suna mamaki game da shi wai ma me sana'ar shi kun ga yana da kazawa ya aka ya samu kaza su kuma ba su diban me kan rike kai fa ka rike Qur'ani gam shi ko da sahi yana kasuwa sallah in an kira ma yana bakin shago zai yi ta ya ce rayuwa ta zama ɗaya lalaye adalci ba ta yi don hanga nasiha ta gare mu in dai muna so albarka a rayuwar mu riƙe alƙur'ani majalisi na ƙur'ani mu riƙe shi sannan tambihi kaɗan da zan yi in wuce wai mutane kasu ɗauka albarka a rayuwa shine ka tara kaza ka tara kaza ka tara kaza shine albarka a ba shi wani albarka za ka ga wani duka jarin ce bai wuce jika ɗari ba amma sun ƙi ƙarewa lalura ta taso mai ta jika ashirin talatin arba'in sai shiga an buga an buga ya bai wannan lalura kuma jika ɗarin nan ana nan ana juyawa da su albarka ba ta shiga ba ta shiga za ka ga wannan yana da miliyan goma shi dai jarinsa bai wuce jika ɗari ba an ce fi sabilillah ya zaro jika goma ya kara shi kuma miliyan goma da ƙyar zai ɗauko milifiran ya kara an gane misali ko za ka ga mutum jarin shi duka duka bai wuce jika hamsin ba amma kullum yana ganin shi duniya alhamdulillah wanga na da jari na miliyan goma yana ganin shi in ba sa abu ma talaucewa zai yi an gaba ne idan aka rayuwa mun fatan Allah ka sanya mu rayuwar mu albarka da ƙauluhu da faɗin Allah maɗaukakin sarki lau an zalla hazal ƙur'ana ala jabal da a ce wannan ƙur'ani mun saukar da shi ne akan dutse ra'aitahu khashi'an zaka ganshi yana mai kankan da kai mutasaddian yana mai tsatsagewa min khashiyati Allah saboda jin tsoron Allah nan dai yana tabbatar mana da sabkowa Allah ya sabko da alqur'ani sabkowa wadda ta dace da shi وقوله لفد على مدوككين سركي وإذا بدلنا آية مكان آية إذا مك سنيا وتآية أمكف وتآية والله أعلم بما ينزل الله يفقوا سنة أبن ديكي سبقوا نانا بياني أكن ناسخ والمنصف akwai lokacin da Allah zai ce ai kaza daga baya sai a ce a'a a bar shi ai kaza da ana sallah ana kallon baitul maqdis sai Allah ya ce a bari a dawo a rinka kallon Ka'aba misali an samu canje ko ba a samu ba an samu mace da miji ya mutu takan tsaya ne ta yi ta kaba shekara guda Allah ya ce a bari a rinka yin wata hudu kwana goma an samu canje ko ba a samu ba an samu canje Allah yake cewa a wannan aya to duk lokacin da muka sanya wata aya ta canji wata aya Allah ya fi kowa sanin abin da ya sauka da wannan ne nake kafa mana hujja da kuma magana da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yi rantsuwa ba zai yi kaza ba sai ga yin ya fi zama alkhairi to ya yi kafara ya yi wannan abin da ya fi zama alkhairi nan ne na ce bahaushe a nan da ya ce lattijo bai magana guda na ce akwai yara ba a son lattijo da magana guda ana son lattijo da magana da yawa in ka ce a'a sai ka ga a'an nan ba ta gyara ka to canza a'a da awo an gane misali ko wannan duka da bisa ne kamata mu rinka ɗauka a ciki kaka zama a gidanka ka ce ni wallahi magana ɗaya nake in ni ciza ban busawa a in ka ciza ba ka busa ba ma ka shanya iyakar ta kenan dole sai an koyi siyasa na rayuwa rayuwa auna ta ake akwai lokacin da ka yi iya tunaninka sai ka yi kaza sai ka duba ka ga yin kazan nan babu alkhairi a cikin fasa ce ya yi alkhairi ai kun san abu mafi ƙarfi shine abin da aka haɗa shi da rantsuwa wallahi sai na yi kaza an kai makura wajen ƙarfafa zancen to za kai ka nan kakkasa kakkasa kakkwashe kakka lalle ba ta gyara ka to sai ka ce na hwasa sai ka yi kafara sai ka je kai sai ka fasa yin wannan abu kai wani wanda ya shi zama na kai akwai canji a ciki aka mu koyi siyasa ta addinin addinin babu tsanani a ciki Allah subhanahu wataala yake cewa qalu wallahu a'lamu bima yunzil Allah ya kowa sani game da abin da yake saukowa qalu sai su ce innama anta muftar kai dai manzo makareci ne muftar Allah ce bal aktharuhum la ya'lamu da yawan su ba sani ba ba san hakikanin abin da Allah ya sauko da shi zuwa ga manzon sa ba inna ma anta muftar kai makirkiri ne an kace iftira'i ka kirkiro abu in manzo Allah zai karanta Qur'ani ya kare sai kare ce kai kirkiro abin shi na ba gaskiya bane dan Allah akwai rishin kuma da wannan akwai abu mai zafi da yafi wannan kai magana wani hikalle ka ce ƙarya ka kai subhanallah ai karshen zagi kenan amma manzo Allah ya faɗa da su ne hakuri yana kwatanta mu sai suka gane sadda kaga wani yana zagin ka a cikin rashin sani radda ya sani sai ya dawo ya fi son ka fiye da kowa Allah ya mana jagora Allah yake cewa kul ce da su nazzalahu ruhul qudus ko wanda ya sabkar da wannan shine ruhul qudus shine malaika jibrilu min rabbika da gurin ubangijin ka bil haqqi da gaskiya yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da wanda suka yi imani wa hudan kuma shi qur'ani shari'a ne ma'ana dalili ne na samun shari'a wa bushra ko yana dauke da bushara ta alkhairi ta aljanna da abin da ya kama da wannan lil muslimin daga wanda suka miƙa wuya suka yi imani da manzon Allah walaqad na'lamu annahum yaquluna Allah ya ce haƙiƙa mun san cewa haƙiƙa mu mun san annahum yaquluna su suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar ai shi manzo wannan karatun da yake yi wani ne yake koyan masa yana zuwa gurin wani ne ya koyo Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajami ai harshen da suke karkatar da magana zuwa da shi ba balarabin harshe ba ne ba ajamin harshe ne mana wanda suke cewa manzon Allah yana, yana koyawa manzon Allah wa'in na maganganu ta ba balarabe ba ne wa hada lisanun arabiyyun mubin shi ko wannan ƙur'ani yana ɗauke ne da yare na larabci mabayyani duk dai bayani aya tana tabbatar mana da Allah subhanahu wataala yakan sabkar da alƙur'ani saukarwa wadda ta dace da shi wa qawlu da fada Allah madaukakin sarki wujuhu yawma idhin nadira wasu huskoki a wannan rana suna dauke da kyalli suna haskakawa me yasa ila rabbiha nazira suna kallo zuwa ga ubangijinsu da Allah abinda babu shi ana kallon sa ba kallon sa kina ayar nan tana nuna mana akwai waɗanda za su ga Allah a ranar lahira kuma za su kalle shi ashe Allah abu ne wanda yake da zatin da ake kalla amma yadda ya dace da shi da imani da shi haka wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki alal ara'iki yanzurun suna saman gadajen su suna kallo suna duban juna da kuma ni'imomi da Allah ya a cikin gidan aljanna wa qawluhu da fa Allah mulkin sarki lil ladina ahsanul husna lalle wa inda suka kyautata aiki ga Allah to suna da aljanna eh suna da husna ko suna da aljanna wa ziyada da kuma ƙari malamai suka ce ziyada nan shine ganin ubangiji a cikin gidan aljanna wa qawluhu da fa Allah mulkin sarki lahum ma yasha'una fiha ‘yan aljanna za su samu duk abin da suke so a cikin gidan aljanna. Wale da yana mazide kuma a ƙari na ni'ima a gurinmu yake, ‘yan aljanna sun shiga a aljanna Allah ya tambayi su da ce me kuke so a yi muku, kuce Allah ba mu da wata bukata, ka faranta ranmu, ka yi mana kaza, ka yi mana kaza, Allah ya ce to yanzu zan ba ku yarda na ba zan ƙara hushi da ku ba. kuma Allah subhanahu wata'ala zai bayyana ga 'yan aljanna su ganshi yadda ya dace da shi a kuma yadda ya so hakan ya kasance wa hadal babu fi kitabillahi kathira wannan babi da ke bayani akan sunayen Allah da sifofinsa a cikin littafin Allah abubuwa ne kathir masu yawa man tadabbara alqur'ana duk mutumin da ya tadabbarin alqur'ani kun sa akwai karatun qur'ani akwai tadabbarin alqur'ani Ƙiratul Qur'ani bit tadabbur ka karanta Qur'ani tare da la'akari da lura da natsuwa da ganewa wanda ya karanta Qur'ani bai san fasar Qur'ani ba kaga bai iya gane me Qur'ani yace amma mutumin da ya san tafsirin Al-Qur'ani kuma ya karanta shi a tsanake duk aya ya tsaya yayi nazari akan ta to shine man qara'a man tadabbara Al-Qur'ana duk mutumin da ya tadabbarin alkur'ani ɗaliban lilhuda minhu yana neman shari'a a cikin alkur'ani ta bayyana lahu tsariƙul haƙ to hanyar gaskiya za ta bayyana masa duk mutumin da ya fahimci ƙur'ani a fahimta ta salih to zai shirye ne ba zai ɓace ba wanda kaga ya karanta ƙur'ani kuma ya ɓace to bai tadabbure ba kuma bai karance shi don neman shari'a ba Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon yin tadabburi a wajen karatun alkur'ani mai girma kuma muna roƙon ka subhanahu wataala ka sa abinda muke karantawa mu yi aiki da shi ban ji ba yana magana ya ce tadabburi da tafakkuhi duka ɗaya ne suna ba da ma'ana guda mana tafakkuhu fahimta tadabburi shi ma duka yana ɗauka tadabburi yana ɗauka ma'ana guda idan an ka ɗauki ma'anar fiƙihu a ma'anarsa na istilahi shi ne za ka iya fahim karanta aya ka ciro mai take kumshi da shi na hukunci gane misali ko kuma wannan bai yiwa dole sai in ka yi tadabburi tukuna kafin ka iya fito da abin ta kumsa alfasalu thalithu akwai lokaci minti 20 alhamdulillah muna samun ƙari alfasalu thalithu fasli na uku الإيمان بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه yin imani da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya sifanta ubangijinsa da shi ana ta da muku alace thumma sunnatul rasuli sallallahu alaihi wasallama sannan bayani sunnar manzon Allah tsira da mutala sun tabbata a gare shi fa sunnatu ita sunna hadisan manzon Allah kenan tufassirul qur'ana ita take fassara alqur'ani wa tubayyinuhu kuma ita take bayanin shi ta bayyana shi dalla dalla wa tadullu alaihi ita take nuni zuwa ga alqur'ani wa tu'abbiru anhu ita take fassara shi at-ta'bir shine bayani ne ta fassara shi a gane Allah ya samu dace kun ga wannan layi kadai ya isa ka gane cewa masu aƙida ƙur'ani kadai suka dogara da shi to sun ɓace ta farki na daidai wanga layi kadai kan ma ka ƙara kuma ku kiyaye kullum abu nake jayo hankalinmu in ka gaya wa mutum gaskiya ba dole ba ne sai ya yadda amma ko bai yadda ba ita ce gaskiya da yawa abin da ke kawo musu wahala ka zo ka kutumta mu mutum abin nan ba haka yake ba sai ya ce ma bai yadda ba wai kuma sai ka sa aranka dole sai ya yadda wai tilasta maka abin da aka ce ka bayyana amma ya karbi da yadda ya karbi yadda wannan Allah yake yin wannan amma duk wanda bai fahimci Qur'ani a bisa fahimtar salafus salihu ba bai fassara Qur'ani da hadisan manzon Allah ba to wannan mutum ba shi kan daidai ko da ya yadda ko bai yadda ba me yasa shi yasa mallaka yace fasunnatu tufassiru alqur'ana sunna ya take fassara alqur'ani ayin ba haka ba da an aqimu salata ba yadda za a yi su bace Allah ya ce aqimu salata wa atu zakata tsaye da sallah ku ba da zakka wa ya fahimu manzo Allah menene ya fahimta wajen iqamatus sala ya fahimce ta ne a yi ta a lokutan ta biyar a yadda suka dace da ruku'un ta sujada ta da komi da komi dan me a haka yayi rayuwa kuma a haka ya koyar da sahabbansa har ya koma ga Allah shine addinin sa sai wani yazo ya ce a'a abinda ake nuhi da a tsaye da sallah a daina yin sallah to sai ka ce mai malam ba haka bane in ce a'a bai yadda ba sai ka ce to Allah kiyaye hanya mu mun yadda da nan manzo Allah kawai ka tsaya nan wato zakata ko bayar da zakka ya ke bayar da zakka sai a ce ga yadda manzon Allah subhanahu wataala yayi bayanin yadda ake fitar zakka sai ce a'a ba haka bane sai ka ce to kai ka rike naka mu mun rike na manzon Allah kullun kiran mu kenan ahlus sunna baka zuwa kana gaganiya da wani cewa dole sai ya gane mutum ya fahimci wata aqida baka tilasta mai sai ya bar aqidar shi a'a ka dai kwatanta masa ka bayyana masa in bai yadda ba to shi nashi kai naka ai ana mutuwa ko ba haka bane kuma kullum muna yi muna bayani cewa manzo ya riga ya faɗa yahudawa da nasara nasara sun kasu kashi 71 yahudu sun kasu kashi saba'in da biyu mu za mu kasu kashi saba'in da uku wannan a dunkwale kenan amma yan ka zo tafsili ai ba ka ma san ko kashi nawa mun ka kasu ba kashi ɗaruruwa ne kowa da abin da ya dosa amma manzala ya ce masu tsira su ne waɗanda suke abin da nake kai da sahabbai na Allah ka sa mu rike abin da manzo yake akai da kuma sahabbansa shi yasa yace fa sunnatu ita fa sunna maganar manzon Allah tufassiru alqur'ana ita ke fassara alqur'ani wa tubayyinuhu kuma tabayyana shi dalla dalla wa tadullu alaihi tay nuni zuwa gare shi yadda za a gane wa tu'abbiru anhu ta kuma fassara shi da ƙara bayani akan shi وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل abinda manzo tsira da minci Allah su tabbata a gare shi ya sifanta ubangijinsa mai girma da ɗaukaka min al-ahadithi siha na daga hadisai ingantattu allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul wanda ma'abuta ilimi suka tunkare ta da karba mana suka karbe ta suka yi aiki da ita wajaba al-imanu biha kadhalik suma wa'inna hadisai wajibi ne mutum ya yi imani da su mai da kai imani da ayoyin da suke siffanta Allah da wasu sifofi kuma kai imani da ayoyin da suka ambaci sunayen Allah dolinka ne kai imani da hadisan manzon Allah ingantattu wa'inda a cikinsu manzon Allah ya ambaci wasu sunaye na Allah a cikinsu manzon Allah ya ambaci wasu sifofi na Allah dole kai imani da wannan daga cikin wannan hadisai mislu qawlihi tabaaraka wa ta'ala misalin fadin Allah madaukakin sarki eh qawlihi sallallahu alaihi wasallam misalin maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yake cewa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullu lailatin ubangijinmu yana sabkowa zuwa ga sama ta duniya a kowane dare حين يبقى ثلث الليل الأخير lokacin da kashi ɗai uku na dare na ƙarshe da ya sauro to sai Allah ya sabko fayaqulu sai Allah ya ce man yad'uni fa astajib lahu fa astajib lahu ina wanda zai roƙe ni in karɓa masa man yas'aluni fa'u'iyahu wa zai roƙe ni in bashi man yastaghfiruni fa'aghfir lahu wane ne zai nemi gafara na in gafarta masa to kunji sai an kai amfani da ada da take tabbatar da rashin shakku a magana dan manzo Allah ya ce yanzu da rabbuna fi sama'i duniya sai Allah ya ce manzo Allah ya ce kulla lailata kowane dare kulla ko ba haka bane dukka ba wani dare da rana za ta fito ta fadi cikin daren nan sai Allah ya sabko daga ina daga sama ta bakwai zuwa ina zuwa sama ta daya kana kwana Allah ya kira cewa ke addu'a ya amsa masa, wa ke da bukata in bashi, wa ya yi lahi ya zo ya tuwo in yahi musa, shi wannan kullum ne. Ka zo kasuwa ba ta yi daɗi ba ka shige zane sai da aka yi asuwa ya tashi. Dalawa ka gaya ma matsalaka, duk wanda ka gaya ma matsalaka shi ya yi ma ba Allah na ba. duk wanda ka kawo wa matsala yau ka kawo mai ita gobe ka kawo mai ita jibi zai gaji da kai shi ko Allah kullun nasiya ce tashi ga yamin bukata Allah ya sani amma yana daga cikin mulki na Allah cikin mulki na Allah ka zo ka duka ka nuna ma Allah shine Allah Allah yana son wani tadarru'i kenan baka da ko sisi a cikin aljihu in ka kwanta sai sai baka tashi ba waka ce gari ya zahi to zai sanya ya waka shi jama'a an gane nan abinda za mu ciro cewa Allah yana sabkowa ya ke sabkowa kai ahalus suna ba naka ba ne abinda annaka ahalus suna yarda da hakan saurar ka bar shi na yi imani manzon Allah ya ce Allah yana sabkowa a sama ta duniya a lokaci kaza na yarda da haka sharhi ba na ahlus sunna bane kamantawa ba na ahlus sunna bane ka zo kai tsaye ta yanzu in Allah zai sauko sama ta duniya can yaya zai baro shi sannan sauran sammai yaya za a yi da su kaza yaya za a yi da su ina wanzu Allah ya wuce ya yi magana ka zo kana lissahi abinda an naka wane ne ya yi magana manzon Allah ne to na yadda da ita a haka sai da na abakar a haka ne ya yi tafawuki bai taba musa maganar manzon Allah ba ko so guda sahabin manzon Allah abinda ya sa suka ci nasara a rayuwarsu yarda yarda duk abin da aka ce musu Allah yana yi sun yadda in manzo Allah ya ce za in manzo Allah ya ce malam Nasir dauki masallacin nan to shi sahabi zuwa nan zai shi kama ya dauka kawai yayi da zai dauka dan wanda ya ce ya daukan nan inda ya san bai yiwa da bai cewa haka ake son ahlus sunna ya haɗa zuciyarsa da maganar manzo Allah duk maganar da ya tabbata daga manzo Allah kada kai shakku ko kaɗan a kanta da kaga mutum yana shakku game da abin da manzo Allah ya faɗa ya samu kariyar arziki a imaninsa ya yi ƙoƙari ya nemo tattalan tayar da wannan imani nashi jama'a an gane wani shahri anan wani shahri wannan hadith yana tabbatar mana da cewa ubangiji yana sabkowa a sama ta duniya hadisi na gaba ina da muke hmm an ga wajen ko wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo tsira bin tala sun tabbata ga shi yana cewa Allahu ko ashaddu farhan bi tawbati abdihi min ahdikum bi rahilatihi Ubangijinku ya fi ɗayanku tsananin farin ciki da tuban bawansa fiye da ma'abuci abin hawansa. Ma'ana, Allahu ashaddu farhan, Allah ya fi tsananin farin ciki bi taubati abdi da tuban bawansa min ahadakum bi rahilati fiye da ɗayanku da abin hawansa. Wannan dogon hadisi ne. Amma kafin mu zo bayani kaɗan a cikin hadisin al cikin wannan magana Allah yana tabbatar ma kansa da farin ciki Allah yana farin ciki kamar yadda mutum yake farin ciki Allah yana farin ciki yadda ya dace da shi ana ne ko ana ta damu wani bawan Allah ne yayi tafiya misali cikin daji yana da dabbarsa a saman dabba akwai ruwansa akwai abincinsa ya tafi ya kai cikin daji cikin sahara inda babu ruwa babu abinci sai dabban nan ta kada shi ta gudu ta kada shi ta gudu yanzu ka je za ka ta yi libi ka ta yi libi an yi awa goma ko kuma kwana biyu ana gudu cikin sahara sai hannunka ya sanya sai ka kufcike ka faɗo cikin dashi kana ko jira ne ko jira ne kaza kana ganin kuran mota haka daina kawai ga baya kawai ga kudu kawai ga arewa babu kowa kare san yanzu kana kusa da mutuwa to kana irin wannan hali ka ga labaita ka zo cikin inuwa ka zauna bacci ya dauke ka haka kana bude ido sai ga wata sabuwar mota an yi garin ta gaba gare ka lalaya za ka ji kaga za ka ji farin ciki to shine bawan Allah yana ta yi cikin sahara da abin hawansa sai wannan dabbar tasu ta gudu ta bar shi ya ɗaya tsammani gaba ɗaya kawai sai ga ta ta dawo ta tsaya kai gare shi ya rike ta da kyau ya ga ruwan shi da abincinsu sun dawo bayan ya rike saboda muna sai ce Allah kai ne bawa na ne ne ubangijinka saboda murna wannan magana dai ba za a kama shi da laifinta ba to shine sai ake bada misali Allah ya yi murna da a ce bawansa ya laifi ya dawo fiye da wannan mutum kana laifi duk wani wurin lalata ana ganin ka rana guda sai ka ce kai Allah na tuba ban sakiya to Allah ya yi wancan mutum murna da dawowar da kai kaga hadisin yana da abubuwa da yake nuna mana tsakanin Allah da bawa ba a shiga kai ka zo kana lissafa laihin mutum ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk kaga lissawa waye ma Allah shi kuma Allah dulle fukan nan kalma guda ce sai ya maida su nada da bawan ya ce Allah na yi nadama astaghfirullah sai Allah ce na gafarta maka kai kuma kana nan ya wuce ai gashi can ko ba san shi na ai kaza yayi kuma Allah ya yi masa to na ruwanka ba a shiga tsakanin Allah da bawa shi yasa kowa shi ji da kansa ba wani dan adam a duniya da yake shi ya kai mataki in za a ware shi ba za a ga wani abu ba babu shi kowane dan adam yana da nasa laifi kina kada ka zamanto kai kullum kallon laifin bayan Allah kake yi kamanta da naka bai da kyau kullum mu muna da laifi kuma muna tuba ma Allah wanda Allah ce ku dukkan ku ɗan adam masu laifi kuke amma mafi alkhairin masu laifi su ne masu tuba ma Allah da haka da Allah mu rinka ba junanmu uzuri mu rinka zuwa muna tallan junanmu muna yada aibanta su kai ma kana da aibi ni ma ina da shi wancan ma yana da shi kamala ce ta ɗanan ba wani ɗanin da zai ce shi bai da laifi a bai yasa ba lace da ce za ku ƙi yin zunubi kowa ya ƙi yin zunubi sai Allah ya kau da ku ya kawo wasu su yi zunubi su tuba ya yi musu Allah mun tuba ka yahe mana wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin Allah madaukin sarki in manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yadhaku Allahu ila rajulain Allah zai dariya zuwa ga mutane biyu yaqtulu ahaduhum al-akhara dai zai kashe daya فيدخلان الجنة سيشغى الجنة wanga bai musulunta ba wanga ya musulunta sai a yi gaganiya kahiri ya kashe musulmi da rabon alhaidi ga wannan sai Allah ya sa wanga ya shiru shi ya musulunta shi ma sai ya mutu akan musulunci sai a haɗu a aljanna sai wani da ya sadda ka gane ba kashewa ne ya duka kunan kun haɗa aljanna ba ka ake ba da da ba fahimci sunna ba wani za ga shi a gaba-gaba wajen cin mutuncin halar sunna amma sai a waye gari su kuma a gaba-gaba wajen kara sunna su abu sufiyan su ne a ɗan gaba-gaba wajen juyar da al'amarin musulunci amma aka waye gari suna cikin wa'anda daga baya suna kara musulunci na hmm? sai ya eh kasan shi inda musulunci daga cikin mukaffirat mukaffiratir dunub akwai addukul fil islam al-islam ya jubbu ma qablahu tudlihin da kai da zaran kace la ilaha illallah ka karbi karbin musulunci to wannan kalmar ta goge duk abin da kai ba yanzu ka zo ka shahida sabon aiki ya kanka Allah kai mana jagora yanzu dai in Allah kai mana rai insha Allah za mu tashi wannan hadisi da عجب ربنا من قنوط عباده وقرب جياره وسا akwai gairihi akwai giyarihi giyarihi ya Allah kai muna da kanci ta mu tashi amana muka fadi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk